بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yanzu aka muna daren alhamis daren 15 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma allah da shi ne kasat na ɗari hudu da arba'in da biyar daidai ko cikin geren je karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu da ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskali Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina wannan gari namu don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah i da nufi Allah shige mana gaba kawon fara karatu ga tambayi kamar haka wanda yake cewa mutum ne da ya rasa raka'o'i biyun farko ai mun karanta wannan tambayar ko? eh mun karanta ok to ya ce mutum ne ya rasa raka'o'in biyun farko waɗanda ake bayyana ake bayyanar da karatu a cikinsu kamar sallar isha idan ya tashi cika su biyun da suka kubuce masa zai bayyana karatu ne a cikinsu ko kuma zai ɓoye an ji tambayar ai idan ya tashi zai cika zai ɓoye karatun shi ne shi ne magana zance mafi nagarta cikin magana da malamai suke akan matsalas a mazhabin malikiya da muke a nan najeriya wanda ya karanta tun daga ahalari da waye za ka cewa suna cewa a'a zai rama sallah ne to don rama abin da ya kubuce masa zai kaga zai mai kenan zai bayyana karatu ne idan cikawa kuma zai yi fa zai ɓoye karatu ne to abin da zuwa a cikin ƙura'a hadisi shine cewa wa ma adraktun fasallu wa ma fatakun fatimu ku cika annabi ya ce ina fatan fahimta wal itimamu kuma shine a karanta asarance din kuma kasa musamman ba in ya zama zai karanta ya ɓoye ya bayyana to kaga an akasanta ya siffar sallah ɗin ba ina fata an fahimta wannan shine zance mafi nagarta cikawa zai yi zai karatu ne a ɓoye Allah samu dace wannan kuma ce ko me yasa Sheikh Albani da rahimahullah ta'ala yake kiran kanshi da ɗan izala bayan a wasu wurare yana cewa shi baya cikin ƙungiyar izala ba wani abu na fili ko? eh me izala mai ka aƙida ce suke karantarwa ta sunna aƙidar salaf suke karantarwa ko ba haka ba to sai dai su sun wa kansu ƙungiya cewa in za ka shiga akwai ƙa'ida da a shiga musamman wanda ya shahara yanzu sauran 'yan izala ga magari ba wasu da wata ƙungiya rijista cewa su 'yan memba ne kawai da dole zai fara sallah masaci da al'ayi zala ne shi ina fatan fahimci wannan abu amma kamar shi malam malik aka ga dole na buƙatar jisa a bashi position a bashi kaza da kaza da kaza to ita izala tana karantar da aqida ne ta gine akan a karantar da alkitabu was sunna shi yasa ake kiransu da ahlus sunna saboda sun gina akan karantar da mene alkitabu wa sunna musamman da ƙarin cewa wa famuhuma ala fahmi salafin umma ina fatan fahimta so wannan in ka ja ce ɗan izala yana magana abin da izala ta ɗauko na kiran mutane zuwa ga a tsarkake Allah a yi tauhidi a yi faɗa da bid'a da saɓan Allah da shirka to wannan duk wani musulmi dole ya shi ma ɗan izala ne da wannan magana duk wani musulmi da wannan ma'ana shi ma ɗan izala ne in ya kauce sai wanda bai san abin da yake ba shi ne zai ce shi ba ɗan izala ba ne da wannan ma'anar kira zuwa ga alkitabu wa sunna wa fahimuwa ala fahimil salafil umma wannan ba musulmi zai kauce wannan wannan aƙida ce ta musulunci ina fatan fahimta amma cewa ɗan ƙungiyar izala shine wanda zai shiga ƙungiyar ya zama yana ansan umarni daga shugabannin kungiya akwai shugaba akwai mataimakin shugaba akwai shugaban majalisar malamai akwai shugaban kungiya akwai sakatare akwai ma'aji akwai PRO akwai to wannan shine kungiyar izala to shi bai cikin ko ɗaya daga cikin wannan abun mu ma nan ba mu cikin wannan ba wai kungiyar izala mu ba wata kungiya da muke cikin ta a Najeriya kaf ba mu cikin kungiyar jama'atu mu ba ƴan jama'atu nasar Islam bane da haka sarkin musulmi bai da ikon ba da umarni a kanmu don ba ƙarƙashin shi muke ba ba ƙarƙashin ƙungiyar shi muke ba ba wani basarake ko shugaban jama'atu ko sakataranta da zai ce wai mu 'yan darul hadis salafiya mu 'yan salafiya muna ƙashin shi zai ba da umarni ko ce a kaza ku a'a abin da ke cikin alaƙa ce da tsakanin musu musulmai ne 'yan uwan mutu alaƙa da ke tsakanin da su da alaƙa da ke sauran musulmi da musulmi kawai ina fatan fahimta ba mu kungiyar ahbabu ba mu cin kungiyar ushaku ba wata kungiya da za a ce muna cikin ta da haka duk wata kungiya da sa dokoki akan mabiyanta ta je ta sa can amma ban da mu tsakanin mu da su tsakanin sauran musulmi da sauran musulmi ne ina fatan fahimta da haka kungi izala duk azumi za ta nada masu mata tafsiri ko ba haka ba ta tutura su kaga da haka ba ta ma tuntuba mu ina fatan fahimta kuma ba ta da daure zo nan ya tafsiri saboda wannan masallacin ba na kungiyar izala ba ne amma na izala ne ina fatan fahimta da wacce ma'anar yau wani sunna ne sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mutane sun fahimci bayanan ko ka akwai lungun da aka bari ba a fahimta ba to Allah sa mu dace to Allah maka albarka o yace akwai kungiyar salafiya ne ba wata kungiya mai suna kungiyar salafiya ai in kalwar cewa kungiyar izala wai shugabanta aka faɗa yanzu malam abshek malam abdullahi balala ko a kaduna kenan a bangaren jos kuma sheikh malam sani ha jingir Allah ƙara masa lafiya gaba ɗayan su ina fatan fahimta su ne shugabanni to wai shugaban salafiya kuma wacce ta da helkwata a kaduna na helkwata a jos ina fatan fahimta ita matsalar salafiya mutane ba sami ta bane in an ce salafiya salafiyanci aqida ne da manhaji na annabi da sahabbai baya halasta ga wani ce ya fita daga shi buji na fita ni zan yi fita izala kamar da muka ce ba izala bane wani zai kafa kungiya gobe ne ya fita shi ma ya kafa tashi bas ina fatan fahimta amma salafiya ba da muka ce na fita ni ba salafi bane ni ba zan fanci kwayan da sunna a karkar fahimtar salafin sale ba baka isa ba ina fatan fahimta sai dan wani addinin zaka yi daban kuma yawa rashin fahimta ne har wasu suna faɗa da wai salafiya ai su ba ƴan salafiya bane a rashin fahimta ne da jahilci shi sa mutum zaka ji ya faɗa haka amma ba musulmi zai da a ce shi ba ɗan salafiya bane in dai yana kan turba ta gari Allah samu dace to a batun boyin haka mu fara karatu ko to Allah samu dace dan ba sa karewa sai dai mun ga tsakura ɗaya bayan ɗaya wani lokaci ana abin Allah samu dace to in ba mantawa muna babu man a haƙƙun nasi bil imama babun da ke bayani waye cikin mutane fi cancanta da limanci mun karanta hadisai da yawa a babun yau za mu tashi hadisi mun gama katun masail ko yau za mu tashi hadisin haddasani zuhair bin harbin ne ko nan ne ina haddasana abu kuraibin mun gama da muhammadu musanna kenan to ko na yi zuku ne a wajen sa alama to abu kurebin ne na ga wajen malik ya cewa ƙala haddasana abu kurebin ƙala haddasana abu mu'awiya wa halwala sanad ƙala haddasana ishaƙu قال أخبرنا جرير أن أبو وأبو معاوية وحول السند وقال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل وحول السند قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله إمام بخاري إمام مسلم حدثنا أبو قريب مال أبو قريب يا بام حديثي wanda cikakken sunan shi yana shine Muhammad ibn al-Ala yana ga cikin kusan malaman dukkan marwata hadisi Bukhari Muslim da sauransu yace kuma shi kuma yace haddathana Abu Muawiya malam Abu Muawiya ba mu hadisi sunan shi Muhammad ibn Khazim ad-Darir ko shi kuma malam Muslim yace wa hawwala sana shi malam hasabe din nan kun fahimta ha karami koma baya kai ko akwai mutakanin hasabe da ha da ha ƙarami koma baya ko to ha ƙarami koma baya nan wanda ake cewa ha'un ko to shi ne ma'anar ya canza daga nan ya dakatar da kwararawa zuwa ga matanin hadisi ma'anar shi shine zu zai koma yana da wani hadisi annan hadisin ta wata makaranta kun fahimta kun gane yana dama a sa ce kala haddasana abu kuraibin wa ishaqu wal ashajju wa ibnu abi umar diya ga dama haka ya sa su adafi ina fatan fahimta to sai dai kuma matsalar shine kowanne daga cikin malamu akwai nashi malamin shi ma shi yasa sai ke canza ya kuma wata makanta da yace haddasana abu kuraibin kala haddasana abu muawiya wa hawwala sanad muslim sai koma ya kira zuwa wata makaranta yace haddasana ishaqu malam ishaq ibn ibrahima alhandali wanda aka fasa da suna ibn rawiya ya ba mu hadisi kala akhbarana jarirun malam jarir ibn abdulhamid as-sanani ya ba mu hadisi wa abu muawiya anan ma an zo kan abu muawiya wa hawwala sanad muslim ya sake tsirawa wata makaranta makarantar wane al-ashajju ina fatan fahimta nan kuma yake cewa shi kuma ya bashi daga haddasana ibnu fudailun ibnu fudail ya ba mali sunan shi kuma muhammad ibnu fudail ya ƙara kuma makanta ce haddasana ibnu abi umar ibnu abi umar ya ba mali sunan shi muhammad ibnu yahya shi kuma yace haddasana sufyan malam sufyan ya ba mu hadisi kulluhum anil amash dukkan su suroto wannan hadisi ga imam amash wanda ake cewa yana ga cin auqiyatul ilm auqiyatus sunna a zamanin su su wajen guda shida ne aka lissafa wanda aka ce sunna tana tattarewa tana kuma wajensu ne in ka biyo da wahala ka ji an wuce wajen mutanen nan bi hadal isnadi da wannan isnadi gabata mislahu irin shi wancan hadisi dai na kekirke da Abu Mas'ud al-Ansari kenan ko Abu Mas'ud al-Badri Allah samu dace to wannan shine wannan abin da yake kawo musulmi yana maka yana hadisan ta hanya da yawa yana karfa maka hadisin nan sannan kuma yana gwada gada maka fa gafa yadda ake ake samun katin sai an yi da gaske makaranta ce daban-daban ba zama malaman suka yi kamar yadda ake manakasha ta majester ba me ake cewa debate ake me ake cewa za a ba mutum manakasha din nan defense yawwa ba wai irin in za a defense aka ga kewaye ake ko wane ce ma kaza wane ce ma kaza ba in haka wane babin su yake wannan yana tudun wadai ansa wani yana sabon gari wancan yana Kano wannan na Sokoto wannan Niger Burkina Faso can wani ma sai an kintara ma wara annahari kaka dauka ka je jero sun zauna ne ba zauna suka yi ba wato kamar da makanta Yahya bin sai yake cewa la yusadawul ilm bi rahatil jasadi ba a samun ilimi da sanyin jiki jama'a wallahi dalibai sai mun dage da gaske kuma wannan ilimin yana gacin kare addini ya gaci a mafi albarka yan uwa mu dage da kyau baka san kai albarkar da Allah ya maka ba kai da kake zuwa kana ji na din nan me yawa kai wani shekul islam ne amma ka ika tashi kai kokari ne ina ba ta fanci wannan abu Allah ya samu dace imam muslim ce kala haddathana muhammad ibn musanna wa ibn bashar qala ibn musanna haddathana muhammad ibn ja'far an shu'ba an isma'il bin raja'in qala sami'tu aws ibn dam'aj yaqulu sami'tu aba mas'ud yaqulu qala lana rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wa aqdamuhum liqira'a fa in kanat qira'atum sawa'a فليؤمهم أقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه imam bukhari imam muslim yake cewa haddasna muhammad bin musanna malam muhammad dan musanna ba mu hadisi wa ibn bashar da muhammad ibn bashar قال ابن مثنى مال ابن مثنى مال مشر بركو يجي حدثنا محمد بن جعفر مال محمد بن جعفر يا بام حديثي wanda aka fasa da suna mene gundar ko قال an shu'ba shi kuma ya samu daga shu'ba an isma'il bin raja'in daga isma'il dan raja qale ce samitu aws ibn dam'aj naji aws dan dam'aj ya kule yana cewa samitu aba mas'udin radiyallahu anhu naji abu mas'ud al-badari al-ansari Allah ƙara masa da yana cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce da mu ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi jama'a karatun littafin Allah shi zai ringa musulmanci wannan sharhi mai bukata sai kuma karatun ba mun dogon bayani akan wannan matsalar ina fatan fahimta duk da wannan jimla ce khabariya tana fa'idar da mene insha'i umarni ake barwa wa aqdamuhum min qira'a da wanda yafi su dadewa cikin karatu din fa in kana qira'atum sawa idan karatun su yayi kankan kan faliya ummuhum aqdamuhum hijra wanda ya riga sun hijira sai musulmanci fa in kanu fil hijrati sawa'an idan sun daidai a wajen hijira faliya ummuhum akbaruhum sinnan wanda yafi su girman shekaru ya darasa shekaru sai musulmanci koda da wata ɗaya ne girman su kenan ko ba haka ba wala ta ummanna wala ta ummanna ar-rajula fi alihi kada ka sake kai wa mutum limanci a cikin iyalansa ka je ziyara gidansa lokacin sallah to sai ka jira shi maka limanci din wala fi sultanihi haka nan inda yake da iko wajen alfarmansa kar kai masa karatu wala tajlis ala takrimatihi fi baiti kar ga zauna a wajen alfarmansa a cikin gidansa illa an yi azana laka sai fa in ya baka izini sannan sai ka zauna masa aw bi idnihi ko kuma yace ne ko da illa an yi azana laka aw bi idnihi ina fatan duk ma'anar su guda daya sai dai inda izininsa ko kuma in shi mutum ne maka izini sai ka zauna masa ina fata kun fahimci wannan abin da haka muke so mu jawo hankalin mutane kun ga wannan kujerar muke zama mana karatu to wannan takrima ce ta malinta ba daidai bane kowa mu zo mu da shi yana hawa yana lilo akan wannan kujerar ina ganin wannan kurakon na faruwa makarantar nan ganin wannan rashin rashin kan gado ne kwarai da gaske ina fatan fahimta har su masu studio da suwaye muna masu nasiya cewa su je in za su yi program su je can amma wannan tarikima ce ta malintar makarantar darul hadis ce ta malintar makarantar darul hadis ne kada a mai abin kayan wasa ina fata amfanci wannan abin Allah samu dace ba wai girman kai bane kana gani ba wani abu ne amma gidan mutum aka ce karka zauna mai kujerarsa kuma koyaya ka fi shi daraja nan ta karima din shi ce ka zo sai shi in shi ne baka izini to mu dai ba mu ba da izini kowa zauna mana akan kujerun ba ina ba ta manci abin nan eh gaskiya ne saboda wato wani abu ne Allah kira cikin dan adam haka yana ganin kima wasu abu to da an zubar da kima abun kuma shikenan sai ai asara abuwa da yawa sakamakon haka din ina fatan fahimta kun ga da akwai wani abu da iya ake a gida da gida zo akwai buta shi a gida haka ne to wannan yana yana yana yana yana providing wani dignity da wata daraja a zukatan mutan gida da kowa ta wannan mai gidan ta yadda ya ce a yi a yi a bari a bari amma yanzu sai mutane suka zama shine ba ba buta mai gida kowa ya zo ma mene yaron gida ya dauka almajirin gida ya dauka karamin kowa dauka sai zama ba wannan daraja a cikin gida wasu abubuwa ne mutane ke misin ɗinsu suna ganin su ƙanana ne ina fatan fahimta amma suna lidin zuwa ga matsaloli manya amma mutane ba sa fahimta har ma yanzu in ka tashi kai bayani sai akan ka zama garib kamar kana so ka kawo wani abu ne daban a cikin al'umma ina fata an fahimci wani abu haka sahabi Anas ya ci garin Madina suka ce ya ka gamu muna nan akan suna ce ina Allah dai kiyaye yace mu a zamanin sahabbai mu zamanin sahabbai mun waye gari akwai abubuwan da in muka gansu muna ganin suna cikin mubiqat abubuwa masu halakar da mutum mutum kamar dutse zai danne shi ne haka amma ku ya zama ga kuna kallon wayannan abubuwan kamar silin gashi kuke masu kallo ina fatan fahimta Allah samu dace na'am na'am eh eh na'am shi ne maganas amma ba kowa zai fahimci abin ba kawai sai dai mutum zai iya daukan bakin jini faɗa shi ne kawai za ka yi wani abu da wani azin wallahi dai ka yi shahada kanka faɗa saboda ka san wanda suke wajen ba wahala su fahimci gaskiyar lamarin abubuwa Allah ne samu dace so wannan mun faɗa a karfin bayana muna discipline da manzan Allah ya kawo a cikin addini a cikin zamantakewa ba za ka je ofis ɗin mutum kamar ka ce kawai ka je ka samu wajen shi kawai ka zauna ya aje fanta da maltina kawai sai ka je ka kama ka ɗauka haba mala ko abokinka ne ka je dole ka ba shi wannan girman jama'a ka je ofis ɗin shi ko bari in ya fito ko na ka ce ka ki dan asabi ka ci kaza kaza ka misali in wasan da ake kuka dungure mashi hula kun fahimta amma ka je office din shi to ka martaba wannan office din da ka je ka samu a wajen ina fatan fahimta Allah ji kan mala albayin da rahama wata ran an gama karatun bukhari ce mu shigo in za ku tuna wasu za su tuna yayi mana wasu fada yace kuna nan kuna rayuwa da mutane sai Allah ya sa kuna rayuwa da wani sai Allah mai daraja sai zama permanent secretary ya zama director ya zama manager ya zama gwamna ya zama chairman ya zama kaza ko Allah ya bashi kudi za ku tana abin da malai ce yace sai ku lallaba kuma ku je ku cika je shi amma ku yace na fahimci abin da kuke sai ku ce ha wannan ya isan je wajen shi ai ya san da mu in zai kaza ya zo sai mana ai zai gama ne zai zo nan wajen yace sai ku gama wannan bambamin sai wasu wanda ba su sha wahala shi ba ba san daɗin shi ba san komai ba sai su lalaba sai su mai ladabi sai su janye arzikin da ke wajen shi ku ba haka muke mu yanzu abokin ka na watakila ya zama wani abu amma kana da ai zai zo ni bai isan je wajen shi ba wannan duk shi ne da mutane mutane suke ina faɗa amanta in ka je assalamu alaikum wane ne ga takarda a kai mai wane ne ka bada inkir da za a gane ka in dan gidan ladiyo ake cewa sai ka ce dan asabe da dan gidan ladiyo ah da ga zai zai fito a cigo da wani misali in kuma akwai layi ka hakura ka bi in aka je aka zauna aka shigo nun ka zo ofis assalamu alaikum a yan labe barka dai kaza kaza da Allah ka bari a yan labe ai dole wajen ka zo wasa da dariya to zai baka waje ya dauko maltina shi ma mun fada a mako ne gabata shi ma dole ku mai martaba ka dan yanzu kai ba kwanshi ne dole girma ka man karim billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu kuma dole yi maka a matsayin kai bakon shi kuma a wajen ya baka wajen zama ya baka ruwan sha ya baka baltina ya entertainment din kai maka fara'a ya kalle ka kuma wannan kuma shi musunci da ya dora mai wannan ake shi ma jama'a karatun manzon Allah kenan fa har cikin office gashi a ciki ko ba haka bane ba to karatun manzon Allah ba inda ba shi yau sai dai ba a san ba su fassara shi ba da alakanta shi da rayuwar kawai shi kenan in yi zuwa wala ya ji ala ta karimatihi kaza ya wuce muku ba ku ba gane komai ba sai an ɗauko an haɗa shi da rayuwar da ake ciki ina fatan fahimci wannan abu don haka shi ma a wajato malam ya ce ku daina irin wannan abun ku je ku kai kanku ku rubuta kudu process ya ce dan Allah jama'a su mai kai hakuri watan ka dawo to ka rubuta kaza a rubuta a je ka kai fal ɗinka in baka da kamfani abin nan sai kuma ku ci gajiya amma in ya gama din ya dawo cikin ku za ku kore shi ne ku ce ba ku san shi ba kun wai sun ci gaje shi da haka muke jawo hankalin mutane su ma masu shi ma zama wasu a cikinmu wallahi su tsoron Allah da yawa mutum zai kai wani matsayi sai ya ce wai shi mai jin tsoron Allah ne wai ba zai taimaki al'ummarsa ba muna da su da yawa a Najeriya sun kai wani matsayi da za su taimaki al'ummarsu musulmai su taimaki al'ummarsu ƙabilarsu astagfirullah su taimaki al'ummarsu musulmai su taimaki mene mutanen yankinsu amma sai su ki har sai sun gama ofis din sai mu dai dawo rike carbi ko kuma mai dan dana yana da mamatsa shi din nan an yi sallah sai zuwa wai shi kenan wani muku shi mutumin kirki ne ko bai taimake ku da komai ba ina fatan fahimta ban so in kira suna da bada misamalai amma suna nan da Abuja suna nan a nan Zaria suna nan a Kano sun zama wasu abubuwa wai su do process misali ɗaya da zan baku wani da ya zama irin wannan abin yana tashi ya tafi wani aiki kafin ya dawo mataimakin shi ba musulmi ba ne yi amfani da dama aka ba ƙa'idoji zuba mutane san ƙame ya zuba biyu uku bisa hudu mutanen don nashi ya zuba na ga wannan dariya ko ya gano ne ne ina fatan fahimta biyu uku bisa hudu ya zuba mutanen shi kai kuma kana nan baka sa naka ko guda ɗaya ba in an magana ka ce due process a yi ƙa'ida sai a gama aiki an gama kuma ya zai haɗa alaƙa da 'yan kwangiloli da suwaye da suwaye aka yi mene aka fidda kuɗi nan da nan kafin shaida shi ya tara biliyoyin kuɗi shi kuma yana nan bai samu komai ba bai kowa hanyar komai ba bai taimaki kowa bai ɗauki kowa aiki ba ko kuma ya dawo an zo na mitin wai aka ɗauki ma'aikata aka ce ai an bi ƙa'ida shi zai kora aka ce ba ka ɗaikon korarsu saboda ga ƙa'idojin da aka bi na ɗaukansu ina fatan fahimta to aka ya ƙarshe bige da allah isa a nan zariya aka yi wani mutum ya riƙe wani babban mukami a wajen nan a nan zariya amma har ya gama wai sai mai da biliyan kaza ya mai da federal government wai shi mai tsoron allah ne ba tsoron allah ba ne shirme ne wani da mutu ƙwaƙwalwa kawai ka ƙirƙiri project mana a garin a ma'aikatar ka ɗauki ma'aikata ga ma'aikatanka suna fama da yunwa ba su da gidaje ba ya ƙirƙiro wasu abubuwa ba abin da ya san aka mai da kuɗin akwai fasantar ka mai da naira biliyan ashirin yanzu to za a duba 10% a baka juya kai ka koma su koma asusunka kaji ɗaya kenan na biyu kuma next year aka tashi budget ba za a turo da waɗanda ba sai a ce to kuɗin da kuke bukata bai kai an cutar da wajen naku kenan amma masu yawa suke yi in suna zuwa za su zo su san yadda su kiro su kashe wannan kuɗin ba a ce kai sata ba ba a ce kai zalunci ba amma ka taimaki al'ummarka ka taimaki jama'ar da kake tare da su ba addini ba ne kuma galiban masu wannan matsalar wasu su za su cewa masu addini ne masu zuwa masallaci a sallah da su ne masu kiran sallah da ladanci ne wani lokacin sai ga mutum an kira sallah ya sauko a ina bulbi yana ta buga muku na fulfuli amma ya baku da yunwa ya baku na neman gidan haya gida baku da shi wannan annafula da kake yi dan uwa da tasbih da kai kadai zai amfana amma wannan dukiya da mukamin da Allah kai ka zai amfane ka in ka amfane su shine annaf'ul muta'addi amfanin ya wuce kai kanka zai kai ga wasu sai ka amfani kanka ka amfani sauran al'umma ina fatan bane ka ce to yanzu kai tun daga kudi za ku kira budget abin nan hajj commission na ma'aikatar ku misali cewa to kai a ma'aikatar ka tunda musulmai suna da yawa a wajen to ka kira aikin hukuma alazai za ku ga cire mutum goma ko ashirin duk lokaci kaza baka taimake su ba kana karan ma'aikaci an baka ruzo aikin haji an taimake ka an kai aikin haji ina fatan fahimta sai ce to galon wanda ba mene babu ruba a ciki ina fatan fahimta sai ka ce ka kuma kiro wani abu na samar da gidaje ga ma'aikatanku ha ba jama'a sai ka je ka tada ma'aikatan ba ci gaba a inda suka yi ba wani ci gaba a cikin ma'aikatan nasu ga waje ga abin da ya kamata su kashe kudin a wajen suna ji suna gani ba na'urorin aiki amma ba su siya ba wai su mai da kudi kuma wannan mutuwar kwakwalwa ce da mala abu yake ta magana mutuwar kwakwalwa don allah musulmi yara wannan lamari jama'a yan kudu ba sa wannan abin yan kudu ba sa wannan abin a arewa masu hankali ba sa yi na fata an fahimci wannan abin Allah samu dace to wannan kun ga tsatsa dai ladaba ne da shari'a musulunci ta kawo mana wanda ya kamata mu kula mu ko mu mu cire girman kai da duk wanda Allah ya daga a cikin mu mu taimake shi ko mu kai a mu je mu ci gajiyarsa mu san duk wanda Allah ya ba mu san yadda mu ci gajiya shi kuma ya san cewa ba shi kadai Allah ya ba ba da mu da shi Allah ya ba gaba daya ina fatan fahimci wannan abu malam albani yake ce mana duk wanda Allah ya daga cikin ku kar ku dauka shi kadai daga da ku Allah ya daga abu to shi ma kai ɗauka shi kaɗai Allah ɗaga duk da ku ne gaba ɗaya to amma ko mutane za su fahimci wannan lamarin مالك وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن الشببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رقيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا أمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم إمام سيتي حدثني زهير بن حرب مالن زهير بن حرب يابام حديثي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم مال إسماعيل بن إبراهيم يابام حديثي قال حدثنا أيوب ويشي أيوب يا بام حديثنا أيوب سختياني عن أبي قلابة دق أبي قلابة an malik bin al-huwairith daga malik dan huwairith kala yace ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun je wajen manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi wa nahnu shababatu mutaqaribuna muna samari warin juna shababa jami'in shab shababatun mutaqaribuna muna warin juna so'in juna a ina a shekaru ko kuwa ilimi za mu zo mu ji karatu zai bayyana mace suna warin juna wa sa'o'in juna a ɓangaren ilimi ina fatan fahimta ba a ɓangaren shekaru ba faƙamna inda hu ishirin da laila muka zauna wajen manzan Allah sallallahu tsawon kwanaki ashirin shine dare ashirin kwana ashirin kenan suna koyon karatu kun fahimta kun ga wannan akwai wani sukan irin wannan abu a cikin tsarin musulunci kakan wari misali akwai wani dan bauchi abba ina fatan fahimta abdulhamid wadda daga bauchi haka daga abin malaman dori da ya dan samu irin annual din ke sai matsaye su ce zo zaria wata ɗaya na ya dan ya ya matsa neman karatu ya kwasa ya koma to akwai irin wannan in baka da damar yin zuwa ka zauna yana bai baka ba to sai ka din dogon lokaci zaka ga switching haka wuf ka zo sati biyu ne sati ku dan didi baka sai ka koma ina fatan fahimta wannan yana ga cikin hikima a rayuwa kakka ce kana ta jira ai mala a taya mu addu'a mu samu lokacin Allah za mu zo mu zauna mai karatu ko yaushe kuma bayan ka girma ka ma yi aure watakila ko kuma kana shirin aure ai kai da wani lokacin sai dai Allah kuma to a haka za ka san abin da wajen ke cewa a cikin ido ake tsauri haka za ka daure ka san da ka samu da ka yi ya ce faƙamna inda hu 20 da laila muka zauna tsawon kwana 20 wajen manzan Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahima raqiqa manzan Allah kasance mutum ne mai rahama sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin awada kuma ce bil mu'minina raufun rahim sai ce raqiqan manzan Allah kuma yana taushin zuciya shine riqqa taushi a zuciya shi bai da kaushi dama Allah ce walau kunta faddan ghalidan lafaddu min hawlik fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana sai manzon Allah ya tantance tabbatar zanna in ta biyo baya da anna to tabbatarwa take ba zato bane manzon Allah ya tabbatar da cewa mun wato mun samu shauki na iyalanmu muna jin muna so mu koma zuwa ga iyalanmu an fahimci abun ko ishtaqna ahlana mun shauki iyalanmu fasa'alana amman tarakna min ahlina sai tambaye mu ku wa dawa kuka bari cikin iyalanku fa akhbarnahu sai muka ba manzon Allah labari cewa mun bar kaza mun bar mata wani ma amarya gare shi wani kuma man shi ta tana jinya dai fakada faqala sai annabi ce to irji'u ila ahlikum manzon Allah ce ku koma zuwa ga iyalanku faqimu fihim ku je ku zauna a cikin iyalanku wa allimuhum ku ilmantar da su abin da kuka koya kun ga sunna kenan in ka sani kai ma ka je ka sanar da wani karka ce sai ka zama irin malam albani ka zama irin malam jafar gwargwadon abin da Allah baka kakkare da kai dan uwa ko a kasar kake jin karatu sai ka ji wata gaskiya ka ji wani hukunci sai ka ga wani bai sani ba karanta mai wannan magana in aka ce na sai ka ce a kasar din malam jafar naje ina fatan fahimta a karatun kaza ko kasar din malam albani ko malam wani mun ci abun kakka jira sai ka zan babban malami amma ka faɗa abin da ka ji fa keke da keke ne Allah samu dace wa muruhum annabi ce ko marce su da yin sallah idan lokacin ta yi fa idza hadarati salah idan sallah lokacin ta yi talarto falyu'adhdhil lakum ahadukum dayan ku maku kiran sallah summa la ummukum akbarukum wanda yafi ku girman shekaru kuma yi maku limanci a nan wajen jama'an fanci wannan abun ko Allah samu dace imamu imam muslim ya kawo wannan hadisi a wannan babi duk da anan bai magana kira'a ba to nan dama ya ce shababatu mutaqaribuna to kaga sai annabi sai kauce daga mene daga maganar falle ummukum aqra'ukum sai kuma mene ya ummukum akbarukum saboda mene a can sun samu karaba wajen ilimi din kun fahimta mai wani yana da izo 55 wanda ya kai izo 60 duk suna kusa da juna ne dai ina fatan fahimta to sai daraja kuma shekaru ta fito a nan wajen Allah samu dace to bar mu karasa hadisi sai mu dawo da matsalolin shi insha Allah ta'ala malik qala haddathana abu rabi' az-zahrani wa khalf ibn hisham qala haddathana hammadun an ayyuba بهذا الإسناد وحول السند قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا أبو الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن حويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتص جميعا الحديث بنحو حديث بن عليا muslim ya ce haddasa abu rabi az-zahrani malam abu rabi az-zahrani ya ba mu hadisi wa khalfu bin hishamin da malam khalfu dan hisham qala su biyun suka ce haddasana hammadu malam hammadu ya ba mu hadisi an ayyuba daga ayyuba bi hadal isnadi da wancan isnadi na abu kilaba an fahimta wa hawwala sanad muslim ya sake kuma makanta ya ce haddasanahu ibn abi umar malam ibn abi umar ya ba mu hadisi shi kuma ce haddasana abdul wahab malam abu hab ya ba mu hadisi an ayuba daga ayuba qala ce qala li abu qilaba abu qilaba ya ce da ni haddasana malik ibn huwairith malik dan huwairith ya ba mu hadisi abu sulaimana shine alkunya sa kenan shi malik dan huwairith din qala ce ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nasin nazo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a cikin wasu jama'a wani hannu shababatun mutaƙaribuna muna samari warin juna waktassa jami'an alhadisa su bin duka malaman nawa suka koro hadisin shine waktassa ai suka kwararo hadisin bina hawi hadith bin ulayya irin hadisin isma'il bin ulayya da ya gabata kun bai wannan ko malati wa haddathani isaq bin ibrahim al-handali qala akhbarana abdul wahabi al-thaqafi an khalil hadai an abi qilaba am malik bin huwairith qala atayna ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ana wa sahibu li falamma aradna al-ikfala min indihi qala lana idha hadarat as-salatu fa'adhdhina thumma aqima wa li ummukuma akbarukuma malam ce haddasana ishaq bin ibrahim alhandali malam ishaq ɗan ibrahim alhandali ya ba mu hadisi qala akhbarana abdul wahhab al-thaqafi malam abdul wahhab al-thaqafi ya ba mu hadisi an khalid al-hadza daga khalid al-hadza an abi qilaba daga abi qilaba an malik bin al-huwairith daga ma dan huwairith qala ce ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mun je naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana wa sahibun li da ni da wani ɗan uwa abokina an fahimta ko falamma aradna al-iqfala min indihi lokacin da muka so zamu dawo daga wajen manzon al-iqfal shine ar-ruju mun so mu dawo daga makaranta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala lana sai manzon Allah ce da mu idza hadaratis salah idan sallah ta zo fa'adhina ku kira sallah to kama ya ku kira sallah saɗi su bi su kira sallah a'a abinda ake nufi shine kamar da malamar sharhi shine a samu ɗaya daga cikin ku ya iske kira sallah kamar da ake cewa ƙabilar suwana ta kashe wani ko jama'a suwana 'yan dabar unguwa kaza sun kashe wani to duka suka ta suka kira suka kisan mai wa ɗaya daga cikin su ya kisa ɗin misali ina fatan fahimta to wannan malamar suka ce fa'adzina duk da lamirin mutum biyu amma ana nufin guda ɗaya da aka kada wani ɗauke wani abin suna ce to ku zo mu haɗu murga kiran sallah ina fatan fahimta sai ya ce sun mu aqima wajen iqama ma ku iqama ana nufin mutum ɗaya wale umma kuma akbar kuma wanda ya fi ku shekaru a cikin ku kuma ya zama shi zai maku limanci مالك قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حبس يعني ابن غياث قال حدثنا خل الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة مالك حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج يابام حديثي قال حدثنا حبس بن غياث يتي حبس بن غياث يابام حديثي أي يعني ابن غياث بن غياث يابام حديثي قال حدثنا خالد الحذاء مالا خالد الحذاء يابام حديثي يتي بهذا الإسناد da wancan isnadi namu da ya gabata daga Abu Kilaba daga Malik waza da sai kara cewa qala al-hazza shi malan khal ahza yace wa kana mutaqaribaini fil qira'a su wayannan masahabai na manzon Allah sallallahu alaihi Malik da abokinsa tun ba a baci sunansa ba sun kasance sawarun juna a wajen karatu din jama'a na fatan fahimta to haka wannan ƙari ya zo na imam muslim haka nan al'imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi ne daga abu kilaba shi ma ya ce wa kunna yau ma'izin muta ƙari bai ni fil'il nan kaga khalid alhada ya faɗa haka amma akwai abu dauda fito da isnadi tirin tirin gawa khalid iba malik ibn huwairith shi ya fassara cewa a lokacin muna warin juna a wajen karatu tunda tare suka zo kuma kusan basira su ɗaya gwagwadon abin da allah ina fata an fahimci wani abin to wannan hadisi kamar da ji akwai fa'idoji da da malamai suka fitar game da wannan hadisi din na farko almas'alatu salisa fi fawaid game da fa'idojin wannan hadisi malace minha bayanul ahq bil imama akwai bayanin cikin mutane waye fi cancanta da limanci wa huwa annahu idastawu alhadiru idastawu alhadiruna fil ilmi idan wanda suka halarci limanci suka yi masun daidai a wajen karatu wa gairihi da waninsa yuqaddamul akhbar sinnan sai a gabatar da wanda ya fi sauran shekaru ina fata mun fahimci wannan abun qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhi imam an-nawawi Allah ya rahama ya faɗa cikin sharhin sa fihi al-hasu 'ala al-adhan cewa hadisi na kadaitar da mu kiran sallah wal jama'a da kuma sallar jam'i wa taqdimil akbar fil imama da gabatar da wanda yafi yafi shekaru a wajen limanci idan tsawo fi bal ikisal idan sun daidai a sauran kisal din shine maganar kira'a da maganar sanin sunnan manzon Allah to daga nan kuma sai a samu in sai daidai ana sai a ce to wanda ya fi shekaru shi zai gaba ya sallah jama'an fanci abin ko ya ce wa sahibu wa haula kanu musawi ne fi baqil kisal wa'annan mutanen sun daidai a sauran ɗabi'un kira'a da hadisi li'annan muhajaru jami'an domin sun hijira gaba ɗayansu wa aslamu jami'an sun musunta gaba ɗaya wa sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sun lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lazamu suka zauna da shi 20 laila kwana 20 fasawu fil akhri an da ka sun daidai a wajen koya wa lam yabqa ma yuqaddamu illa san dan ka ba abin da ya sauran da a fifito a cikin su sai shekaru haka manzo Allah ce to su kalli shekaru a nan waje din ina fatan fahimta kamar da muka faɗa jama'a ya kamata mu girma wannan tsari da musulunci zo mana da shi Allah samu dace na biyu ma da ce mashru'iyatul adhan wato akwai shar'ancin kuma kiran sallah fi safari a halin tafiya domin waɗannan da manzo Allah ke magana da su za su wuce ne su tafiya su koma garin su kal hadari kamar lokacin da ake zaune gida fa fi riwayatit tirmidhi wa nasa'i ya zo a riwayat tirmidhi imamu nasa'i an malik bin huwairis daga shi dai malik dan huwairis din annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li sahibihi annabi ya ce masa kuma ya ga abokin tafiyar nasa idza safartuma idan kuka yi tafiya fa adzina ku kira sallah in lokacin sallaye wa aqima ku ta da iqama wal ya ummakum wal ya ummakuma akbarukuma wanda yafi ku shekaru ya shige ya shige maku limanci malai ce wa qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala malam nawawi ya faɗa fi sharhi a cikin sharhin muslim mai suna al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj yace fihi anna al-adhana wal jama'a mashru'an lil musafir cewa a wannan hadisi zafan cewa da kiran sallah da jam'i an shar'anta su ga matafiya idan ku dukkan ku matafiya ne kuna mota to an shar'anta muku ko da faki ku a bakin titi za ku yi sallah to ku kwalla kiran sallah a samu ɗaya kira sallah ina fatan fahimta sannan kuma ka a ce sallar kasar ce a haɗu kuma a mene a yi jam'i kamar da manzo Allah ga waɗannan matasa ɗin an fahimci wani abin ko na san auna nan kurakuran da yawa lokacin sai ga an tafi kowa ya kama sallar shi Allah samu dace sai malaki cewa fihi alhasu alal muhafazati alal adani fil hadari was safari wannan yana kantar da mu da kwadaitar da mu kiyayewa akan kiran sallah a halin tafiya da halin zaman gida wafi a cikin dai hadisin annal jama'a tasihu bi imamin wa mamun wannan kuma cewa ashe jam'i yana inganta da mutum bi kawai liman da mamunsa ko su bi suke za a ce sun jam'i daga nan jam'i ke farawa wa huwa ijma'ul muslimin kuma wannan fatawar ita ce ijma'in musulmai wa fi taqdimus sala fi awwal waqti kuma wannan hadisi na kantar da mu cewa da lokacin sallah yi ai maza ai wannan sallah din ko me ake da shi bai kai muhimmancin wannan sallah din ba jama'a kun fanci wannan abun ko Allah samu dace malai cewa min ha daga cikin fa'irojin wannan hadisi bayanu wujubil adhan wal iqama akwai bayani kan cewa kiran sallah da iqama wajibai ne da haka baya halasta a ƙinsu liwurudihi bi sigatil amri saboda hadisin ya zo da siga ta ba da umarni cewa a yi wahiyar lilwujubi inda jimhur kuma umarni daga manzan Allah in ya zo yana fa'idanta cewa dole ne ai wani abu shine wajibi wa huwa alhaq malaci kuma wannan magana ce gaskiya qala alhafiz abu awana alhafiz abu awana yake fada fi musnadi a cikin musnad nasa ma'ana mustakhraj akan sahih muslim kenan so yasa masa suna musnad ina fatan fahimta sai yake cewa babu ijabil adhan wal iqama inda huduri salah ya ce ga babin da ke bayanin cewa wajibi ne a kira sallah ta riƙama lokacin da lokacin sallaye wa an yi azzana laha mu'azzina ne cewa masu kiran sallah guda biyu su kira mata sallah guda biyu kaga shi ya fahimci zahirin wannan hadisi din sun ma'aurar hadisa sai ka wannan hadisin to kun ga shi sa kana karatu ana bi ana tantacewa ne ba wai ka karanta abin da aka bada ba kuma kai ma a matsayinka na malami dokar gafani kwalwaka kana auna maganganun gaba daya kagan wani je karanto wannan magana ta ibnu kuzaima a abu awana a cikin musnad nasa yana da suna ko al-mustakhraj ala sahih muslim ko musnad za ce musnad abi awana haka suke rubutawa in baka roba shine dai da kake jima sai mustakhraj ala sahih muslim din dai mun sha bayani kan mustakhrajat na ilimin hadisi ina fatan fahimta malami ne zai rubuta littafi wanda ga baya da ya zotar da littafin sai ce bari zai ruwaito hadisan littafin amma ba ta hanyar malamin ba shi dai musulun din ne hadisan ne amma ba zai ruwaito ta hanyar musulun din ba da babukan da hadisan duk su ne sai dai ana samun bambance-bambancen lafuza da ƙare-ƙare da rage-rage yawa kuma ci abin kuwa wannan babi ne mai zama shi a cikin ilimi na matsalar hadis ilimin hadisi to kamar muslim din nan da ya rubuta shi ne sai abu awana ce to ba zai roto hadisan muslim din amma da nashi isnadin kun gane ce haddasana malamina haddasana malamina tunda an samu tazarar shekara 100 ko 50 ko 200 tsakanin shi da wannan malamin kaga ya samu tazarar malamai ko ba haka ba to dole zo inda yake sa'an malam muslim shine zai roto hadisin in ya zo inda sa'an musulmi ne sai ya ƙetare sai roto ta ɗan ajinsu musulmi ɗin kun fahimta ko kuma ta ɗan ajinsu malamin musulmi ya cire musulmi ɗin kun gane sai ya ci gaba da wannan isnadi ɗin ko zuwa ga wani isnadi zai dai tike zuwa ga wannan sahabi sai a samu wannan hadisi shine mustakharajat ina fatan kun fahimci wannan abu yana da fa'idoji da yawa ku ɗauki tadribin rawi na imamu suyudi ya kawo sigogin da kuma fa'id masu yawa da ake samu a cikin mustakhrajat na hadisai Allah dai sa kun gani ina fatan fahimta to a cikin littafin nasa sai shi ya fa'ir cewa idan lokacin sallah za a kira sallah ta da iqama amma kuma akwai damar a samu ladan guda biyu limamai kuma masu ta da iqama guda biyu ko ne na Allah ko dai su haɗa murya ko ko ne a lokaci ɗaya ina fatan fahimci wani abu shine nan Muhammad ibn Ali Adam Atiwabi a ƙasa ke cewa oke bai kawo naƙadin wannan magana ba a cikin sharhi ne yake bayan cewa ita wannan magana da Abu Awana ya faɗa kuskure ce abin da yake daidai shine abin da gabatar mu farfasara cewa dan an ce qatalat fur qabilatu quraish fulana bayan nuhu mene sun tar sun kashe ana nufin wanda daga cikin su guda ɗaya yi to da annabi ya ce fal yu'adfatu adhina ku biyun ku kira sallah lafazin kenan amma yana nufin guda ɗaya ne saboda mene wasu ran suka fasara haka din Allah dai samu dace malai cewa min har daga cikin fa'idojin wannan hadisi jama'a akwai ma qila fihi bayanu afdaliyatil imamati alal adhani tsakanin liman da mamu waye fa falala jama'a da limanci da ma da ladanci da limanci da ladanci wane fi falala wasu ce limanci wasu ladanci kuma ko ko kun ijima'i ladanci ne fi to kaga yadda magabata suka saba kuma kuka saba ina fata an fahimta matsala ce da malamai suke da sabari wasu na ganin limanci ya fi falala wasu na ganin mafiya suna ganin ladanci ya fi falala to masu cewa limanci ya fi falala daga cin dalilansu shi ne annabi ce wale ummakum akbarukum ina fatan fahimta aka ce wanda ya karatu da hadisi da kaza ka ce to wanda ya fi shekaru yi kenan ciki da wanda ya kira sallah din annabi ya ce ka kira ɗayan ku ya kira sallah anan ba ayyana wani ba kuna fahimta ba ayyana wani kima ba ce kawai aka ce ɗayan ku kowa ma zai iya kira kenan amma wajen limanci ba sai aka ce mene akbarukum da haka suke ganin to wannan ashe credit ne na limanci da kuma ba da wata daraja da fifiko ga shi liman kenan shi yasa ladanci ma ba a ce kowa sai kowa yayi sai ga wata criteria dole sai an kula da ita ba an gamsu wannan yafi falala eh to kun ba ku ganin Abubakar liman ne ba ladan bane sai na Abubakar Umar ma liman ne ba ladan ba wannan khalifofi ina fatan fahimta limanci suke ba ladanci suka ringa yi ba to kaga limanci ya falala kenan ko har dai kuna kada kai in kenan alaji ya fara kawo nashi dalilin shi ma ina ba ta fahimta to Allah dai samu dace shi ladan shi ma an bace shi an tashi falala kenan eh an ce ya fi kowa tsawon wuya ko to amma ba wannan ma ce mafi falala ba mene duk wanda ya ji kiran sallansa ko mutum ko aljiri ko ice ko mai sai mun kanta muslim din nan cewa sai mai shi da ranar kiyama ina fatan fahimta sannan an je filin kiyama za a ga ladanai wa ladan ne saboda tsawon wuyansa to da sauran bar mu ji abin da malam zai kare mana bayanin ko malam ce haithu khassa bihi al-kabar a yanda manzon Allah ya ware mafi girma da gaske ce shi zai limanci بخلاف الأذان سبحان كران صلى قال النووي رحمه الله تعالى إمام النووي فدا أشين شرح والتابع الله جكان شرح هيك تيوا وسدل استدل جماعة بهذا الحديث على تبديل الإمامة على الأذان wasu malaman sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa limanci ya fi ladanci falala li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala saboda manzon Allah tsira da minci Allah su tabbata gare shi ya ce yu'adhdhinu ahadukum ɗayan ku ya kira sallah aka bar shi haka wa khassal imamati imamata bil akbar amma wajen limanci sai ya gware babba wanda yafi girma wa man qala bi tabdil al adani waɗanda suka ce su kuma kiran sallah ladanci ya falala wa huwa sahihul muhtar imam nawawi ce wannan ko magana cewa ladan ya falala shine ingantacce magana kuma zababbiya qala yace inna ma qala yu'adhdhinu ahadukum abin da yasa annabi ya ce ɗayan ku kawai kira sallah bai ce kaza da kaza ba wa khusal imama bil akbar aka ware limanci da wanda fi girma li anna al adhan la yahtaju ila kabir ilmi domin kiran sallah bai bukata wani ilimi mai yawa yanzu nan zan kuma man zaka iya amma sallah yanzu akwai maka qabli ba'adi hmm zai akwai maka wani abu akwai maka qira'a akwai maka kaza akwai maka kaza amma kiran sallah easily za akwai mutum da haka shi ladanci ba wani abu ne da ke bukata wani ilimi yawa ba a yadda mali ke bada ina fatan fahimta yauwa musamman da ake da agogon nan a ce kaga an karfe ɗaya ka tashi ka kira an hudu ta saura kwata ta ko minti biyar ka tashi ka kira za a yi koya mai wani abin kawai da agoguna kuma kaga haka za a sa ku ne abin nan amma limanci abu ne bukatar ilimi sallah za ta rikice ya ga wani rikicin ma ba shi a ahalari ba shi a shimawi ina fatan fahimta sannan kayaniya to kaga abu yana buƙatar ilimi kuma shi kiran limanci akwai fuskantar jama'a cikinsa da haka ake buƙatar gogewa da ilimi a cikinsa ya ce to shi sa manzan Allah ya ce kiran sallah kawai ai ba sai abin nan ba limanci kuma aka ce sai wanda ke da ilimi da girma wa inna ma a'zam maqasudul ilam bil waqti kuma abinda mafi girma a ciki shine maqasudin kiran sallah shine sanar da mutane lokacin sallah kawai bi khilafil imami sabanin liman ina fatan fahimta to gaskiya magana kamar ku cewa ma sabani na malamai amma zance mafi rinjaye malama bai kawo su ba wancan malaman sun kawo da wannan da wannan wasu sun ce kuma ai shugabanni limanci suka manzo Allah limanci amma dai gaskiya babu nasi karara da ya fito faɗo wata falala ta limanci cikin abin da na sani ina fatan fahimta amma in an kalla shi mana da falala saboda shi ma kyautata yake masu sallah da sauran abubuwa din ya ja masa sallah zai tafi wani ji amma ya lokacin sallaye dole tsaya ba da sallah ko ya ji hankalin shi na masallaci akwai ɗawaina ba zai rasa lada ba mai yiwa mun kanta fatul bari bai yi wa abin da ya sa annabi ya faɗi falal ba saboda kada abin ya zama da girgi yanzu ma ba a faɗi falal liman ɗin ba ya ake a limancin rigirgin da ake a ladanci da wanda ake rigir a limanci wani fi yawa jama'a limanci ina fatan fahimta to da an ce liman yana da falala kaza bai zai faru sai an yaƙi watan akan abin musamman ma masallacin da ake ba da zakka ko ba haka bane ba a in limanci ne ka je ga ƙauyuka can kai ta zama liman ɗinka lokacin sallah ka kira in kai sa ka samu tun biyu ko uku kuma babu zakka ta shekara ko ta abin nan ko to amma masallaci zama akwai kyalli a cikinsa yanzu za ka ga yan bani iya sun shigo haka ne ko ba haka ba ka ji za ka samu masallacin abuja ma daga ustazai sun taru ana tadbir ɗin kira'a ana tadbir kowa yana so a ce tashi tafi yawa daɗi tafi iya kaza Allah dai shi kyauta Allah samu dace wannan Malik dan Huwaris din ko da bamu kasa Malik ce daga cikin wannan nabiyar daga cikin fa'idojin yace bayanu fadlul hijra bayanin falalai hijra shi da ka bar garin da ba a bari a bauta Allah ka dawo inda ake bauta Allah da lokacin manzon Allah Madina ake kuma amma bayan nan maka da sun zama abin da ba hijira amma har yanzu akwai hijira daga garin da aka naka bauta Allah zuwa inda zaka bauta wa Allah wa rihla fi talabil ilmi kuma wannan yana kanta da mu tattaki dan neman ilimi ka bar garin ka je neman ilimi wa fadl ta'lim sai yana kanta da mu falalar karantar da mutane wa min ha daga cikin fa'idoji je ma kana alai nabi sallallahu alaihi wasallam shafaqa halin da manzo Allah yake akan shi na tausayi wal ihtimam bi ahwalis salati wa ghairiha da yadda manzo Allah yake bada cikakken kula da halaye na sallah da kuma wani tadin da kuma halaye masu musulman manzo Allah ya sa ido akan su ina fata kun fahimci wannan abun mala albani shi na ga cin shi ma biyo da Allah masa wannan abun kuna nan zai ce ina wani akwai dan jarida kwanaki da zai same ni wannan ga sai ce an dade ba sa'ad da malam baran nan kawai sai ji malam anguwar su a cikin zaria ina fatan fahimta yaji an ce ana kiran shi sallama ya fito sai ga malam ce lafiya laifi ne malam ce a'a ba laifi kai ba na ji shiru shiru kwana bai wada bane zuwan ga halin da kake ciki ina fatan fahimta haka mu cikin mu yake gab da zai rasa haka akwai wani suka rasa a cikinmu akwai malam ahijo da malam aliyu sakatare aka yi tara mu cewa to yaya me makoman matan da 'ya'yan ina fatan fahimta ka ku ba kowane malami ke da wannan abin ba me makoman 'ya'yansu me makoman matan ya ce faninsu ya kaza ya kaza sai da aka mai bayan da ya gamsa ce to alhamdulillah Allah sa alkhairi yanzu zai bai da kudi amma ga buhun shinkafa ga man gyada can ga ko dubu goma ce a dai hada kafin a samu kudi ina fata fahimta so manzon Allah yana da sa ido akan yaya mutanen shi suke wannan hali suke mun kan tarihin Jabir ba kuma ta ba baban shi ya bar mai bashi kullun yaro sai ya zauna cikin damuwa Jabir ya ji kai kuka annabi ce ba komai za Allah zai ware je ka bubbugo da binanka in ka zo ka ga mu ina fatan fahimta ya ga jabir yana tafiya akan wani raƙon mai taurin kai ko ya ce siyar min da shi dama ba yana so mai kyauta ne aka yi ciniki annabi ya koma ya ce ya kawo raƙumin aka ba shi kuɗi bayan ya koma kuma zai tafi annabi ya ce a kira shi haɗa da raƙumin da kuɗin duk su tafi da shi so manzan Allah da wannan ɗabi'a sosai shi sa nakan ce hatta harkar libanci ɗin ana buƙata a samu masu hankali shekaru a cikinmu wane yana zuwa masallaci kuna sallah sai ba ku gan shi ba kwana biyu sai ku tafakkada shi cewa ina wani fa wai yana can yana bai da lafiya ko kuma ya taransa fa a to shi kenan alhamdulillah ko kaza kaza ko mutanen masallacin kun zo ku rinka gabatar da ku kan wajen limaman kun zo anguwa ba a san ku ba kuna baki ba kawai an gano ku sai gabatar kanku a jama'a assalamu alaikum to mu na yanzu na sauka waje gida kaza ga kaza ga kaza na dawo daga waje kaza kaza kaza sai a san ka ba za a zarge ka ba insha Allah ta'ala wannan abu amma mutane ba sa wani abin yanzu wanda ya kamata shi ma mu gyara wannan abin Allah dai samu dace na ƙarshe ma nace ijazatu khabar wahid wa qiyamatu hujjati bihi wannan kantar da mu halascin an san labarin hadisi mutum guda daya da kuma hujja ta tsayu da shi in aka ce ga hadisi manzo Allah kwara daya ya ishi duk duniya aiki gaba daya ba sauran wanda ce eh to wannan bai kai mutawatiri ba ai wane ne wane ne wannan raba hadisi mutawatiri da ahad wasu na ɗaukan shi su amfani da shi su kawo ta mummuna aƙida amma malamai da suka raba wasu ma sun ce wannan takasimi ne bid'i ina fatan fahimta a wajen salaf hadisi sunan shi hadisi kawai dole ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aje a ce istilahi ne na bambance hanyoyin da suka zo amma bai hukunta mene a rena wani hadisi daga cikin hadisan manzo Allah cewa wai dan ya zo ta hanya daya ko hanya biyu ko hanya uku ko hudu ko bai kai mutawatiri ba wannan maganas ta yan bid'a ne mu'tazilawa su ne ke cewa hadisi sai ya kai mutawatiri za a aiki da shi a bangare kaza in bai kai mutawatiri ba aiki da shi kamar gaza ba a wajen musulmi ahlus sunna ba su da wani bambanci in dai hadisi ya tabbata daga da isnadi tiryan tiryan ingantacce garanti gangariya yana fa'ida ta aiki da shi dole kowane musulmi aiki da shi a aqida ne ko ibada ko mu'amala ba bambanci a wannan wajen Allah samu dace to dole dai duk saurin da nake dai sai mun ja burki a nan wajen insha Allah ta'ala za mu ja burki sai in Allah kai mu gobe sai mu karasa fa'idoji ke cin wannan hadisi da kaɗan daga cikin tarihin Malik ibn Hairith da kuma wata matsala da muke so mu tattauna magana jilsatul istiraha da malamu tare ke cewa wai sai da annabi ya tsufa yake jilsa ko ba haka ba to wannan sabi daga cewar suka rawato jilsa kuma saurayi da lafazin shi gashi a hadisin ko ba haka ba Allah samu dace amma fara da Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka fi mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa abs أبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله